أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Laraba domin ci gaba da darasi da muka saba na sati-sati khawatirul qur'aniya yau muna uku ko hudu ga watan biyar ne ko musulunci eh watan biyar hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda shi ya daidai da tara ga watan 1,2019 muna wata Allah subhanahu wata'ala ya muna gaman katar muna cikin suratul baqara ayata eh muna cikin ayata gomiya tara da tara ɗari insha Allah mun karanta satin da ya wuce za mu tashi kenan ayata ɗari da biyu zuwa aya ta 103
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون
ma sha Allah Allah subhanahu wataala kahin nan satin da ya wuce Allah madaukakin sarki ya bamu labari idan ba manta ba har yanzu muna magana akan abin da ya shahi Yahudawa Allah subhanahu wataala yana mana labarin su yana faɗi munu yana faɗi mana cewa ga irin yanda halayen su suke ga irin yanda suke ga kuma yanda ya kamata musulmi yayi alaka da su Allah subhanahu wata'ala yake cewa hakika ne an sabkar da manzo sallallahu alaihi wasallam an sarka mushi ayoyi wanda suke bayyanannu ne sai Allah yake cewa ba kowa ke kafirce ma wannan ayoyi ba sai wanda suka zama to fasikai ne mala yace is kana fil fitrati kulli zi fitratin sahihatin tasdiqu ma ata bi misli ma ja'a bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam mala yace abinda ya kasance duk wani wanda yake da hankali lahiyayye wanda yake kan halitta ubangiji wanda babu son zuciya a tare da shi to tabbas idan ya ji abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga ayoyi wanda suke bayyanannu to lalle ne tabbas sai ya yi imani wannan kuma yana daga cikin mu'jiza ta alqur'ani mai girma malaci min gairi ta'allumin ta'allamahu annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da wasu abubuwa yahudawa ya ba su labari alhali kuma babu wani wanda ya sanar da shi tunda sun san halayen yanda yake cewa bai yi rubutu kuma bai karatu amma gashi ya zo da wani littafi ya ba su labarin iyayensu da kakanninsu can annabawan da suka wuce lokaci mai tsawo wanda idan ba Allah ba ko wanda ake mishi wahayi na gaibi babu wanda zai san wannan tarihi to ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba yahudawa labarin su kaza kaza ne kenan saboda haka Abdullah da Abbas yake cewa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat ay fa anta tatluhu alaihim wa tukhbiruhum bihi gudwatan wa ashiya kenan ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama an sabko maka da ayoyi bayyanannu Abdullah da Abbas yake cewa kana karanta musu sahe da mureci wa baina zalika wa anta indahum ummi la taqra kitaban duk da cewa kuma kai ma'ana baka iya rubutu baka iya karatu ba kenan shi manzo sallallahu alaihi wasallam wa anta tukhbiruhum bima fi aydihim ala wajhihi kuma kana ba su labarin abin da yake hannunsu idan ba yahudi ya dauki littafi ya karanta irin labarin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada game da labarin al'ummomi wanda suka wuce sai ya ga eh lalle haka nan ne babu dadi babu kari to kenan wannan kadai ya isa a ce ya yi imani shine ayatun bayyinat to sai dai sai zamanto su aikinsu shine sai suka yi watsi da wannan littafi sai zamanto ba sa aiki sai da san zuciya abinda zuciyarsu ya musu sukari shi suke aikatawa abinda kuma ya sa'ama zuciyarsu shi kenan ba za su aikata shi ba walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum lokacin da ya zo musu da littafi kuma mai gaskiya shi kenan sai suka jewa shi bayan bayansu sai zamanto ba sa aiki sai da ra'ayi mala ya ce tsaraha ta'ifatun minhum kitab Allah allazi bi aidihim sai suka yi wurgi da littafin Allah da abin da yake ciki wanda Allah ya musu umarni ko aka musu hani mimma fihi al-bisharatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma irin abin da yake cikin littafin su wanda aka musu albishiri da zawan manzo sallallahu alaihi wasallam wara a zuhurihim suka jefa shi can bayansu ai tarakuha ka annahum la ya'lamuna ma fiha suka bar at-taura kai ka ce ba su taba sanin labarin wani littafi ba sunan shi at-taura wanda yazo da labarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malati wa aqbalu ala ta'allumu sihr wa ittiba'a sai kawai suka koma yin ilimi na sihiri da kuma bin hanyoyi wanda suke na sihiri ne ولهذا ما ليش don haka aradu kaidan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka so su kulla wani makirci da annabi sallallahu alaihi wasallam wa saharuhu fi mushtin wa mushata har suka mishi sihiri tsira da amince Allah tabbata gare shi kenan saboda haka yanzu su sun bar gaskiya kuma sun bar aiki da gaskiya me suka koma sai suka koma yin aiki da duk abin da yake da alaka da sihiri har suka ma manzo sallallahu alaihi wasallama sihiri akwai ruwaya ta abi hatim daga abdullahi da abbas yake cewa kana asif katibu suleiman kenan wannan aya da za mu tashi ta yanzu wattaba'u matattalo shayatinu ala mulki suleiman kenan an ce musu su yi imani da manzo sun kiya su yi imani da attaura da take wajensu wadda take ba su labarin annabi sallallahu alaihi wasallama suka kiya me suka bi wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki suleiman kawai sai suka bi abinda shedannai suke karanta musu wanda yake ba gaskiya bane akan cewa wai suleiman annabin Allah irin mulkin da yayi ya mulki aljannu da mutane da iska da sauran abubuwa Allah ya bashi abubuwa da yawa na mulki sai suka ce ai ta hanyar sihiri ne ga irin abubuwan da annabi sulemana yake aiki da su ya samu wannan ƙarhi na mulki irin abubuwan da masu sihiri suke aiki da shi ashe shaidannai ne suka karanta musu su kuma yahuda maimakin su bi littafin allah a taurar da take wajensu wadda ta musu umarni da zawa annabi da kuma imani da shi kawai sai suka bi shaidannai wa ma kafara suleimanu walakin na shayatin na kafaru annabi suleiman salam bai kafirce ba sai dai shaidannan da suke karantar da sihiri su ne suka zamanto kafirai kenan labarin da su shaidannai suke cewa wannan hatimi ne na annabi suleiman ko kuma da wannan abin ne annabi suleiman ya yi karhin mulki ba gaskiya ba ne magana ce wadda take ba ta da tushe Allah subhanahu wataala sai ce yu'allimuna an-nasa sihir saboda suna sanar da mutane sihiri wannan shine dalilin kahurcin su annabi Suleiman kuma ba zai aika ba zai aikin sihiri ba wa ma unzila alal malakai da kuma abinda ba a sabkar ba akan mala'iku guda biyu a wani tafsirin kenan ko kuma malakai ne wasu masu mulki manya-manyan mutane guda biyu bi babila a garin babil wanda yake a iraq haruta wa marut kenan sunayensu waɗannan mu ce masu sarauta guda biyu ko kuma wannan mala'iku guda biyu wa ma yu'allimani min ahadin kuma ba sa sanar da wani wani abu wanda yake na sihiri hatta ya kula sai sun ce mishi su su biyu inna ma na hannu fitina muwa fitina ne jarabawa ne falatakfur kenan kada ka kafurta don idan kai aikin sihiri za ka kafurta haka suke gaba mutanen wanda za su wai suke sanar da su fai ta'allamu na minhuma su kuma mutane sai su karanci wani abu daga su waɗannan guda biyu sarakai ko kuma mala'iku ma yi farko na bihi bainal mar'i wa zaujihi abinda za su raba tsakanin mata da miji yana abubuwa na marasa kyau wa ma hum bidarri na bihi min ahadin kuma ba sa iya cutar da wani daya a sararin duniya ko da mutum mai sihiri ne ko Allah ya bashi irin waɗannan abun ko kuma ya je ya karanto to ba shi kanshi karan kanshi ba zai tasiri ba ga mutum illa bi iznillah sai da izinin ubangiji subhanahu wataala wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum kuma suke karantar abinda yake cutar da su ba zai amfanar da su ba maimakin su je su amfani ilimi ilimi mai amfani su karance shi sai suke karanta sihiri wa laqad alimu kuma tabbas su sun sani cewa liman ishtarahu duk wanda ya zabi sihiri akan wani abu wanda yake amfani na duniya kenan ka zaɓi sihiri shine sana'a ko kuma shine aikinka ma lahu fil akhirati min khalaq bai da wani rabo a gobe kiyama ma lahu hazzun kenan duk wani rabo da za a samu na shiga aljanna mai sihiri bai shi da wannan wala bi sama sharau bi anfusihim Allah ya ce ya munana ko kuma tir da abin da suka zaɓa ma kawunansu law kanu ya'lamun inda za a ce sun san ma'ana hakikanin abin da sihiri yake yi ko kuma karanta sihiri yake aiwarwa na kahurce mu Allah da kuma rashin bin dokokin Allah Allah ce walau annahum da za a ce su amanu su yi imani wattaqau suka ji tsoron Allah da masubatun min indillahi khairun ai ladan wajen ubangiji shi yayi alheri masuba bi ma'ana ajar khairun law kanu ya'lamun da za a ce sun sani to sun yi sani suka take sani to saboda haka ita wannan aya mai girma a karan kanta ita aya ta 102 aya ce wanda malamai maganganun da suka yi a kanta sana yana da yawa yana da yawan gaske kinan daga cikin malamai a kowanda ya mata fasara fasara wanda mana dai dukkan fasarar da za a yi mafi yawa fasarori ne wanda sai a ƙarshe dai a ce Allahu a'lam ma'ana Allah kaɗai ya san ita wannan ayar abin da ta kumsa musamman wajen abin da ya shahi wa ma'un zila alal malakai mala'iku guda biyu to yanzu mala'ika zai iya aikin sihiri ko kuma ba zai yi ba ko kuma a mala'ika Allah zai aiko shi shi ya zo ƙasa don ya ɓatar da mutane an yi haka za ta yiwu mana kenan akwai tambayoyi da yawa idan muka ce wa ma unzila alal malakaini bi babila harut wa marut in aka ce mala'iku ne guda biyu kenan akwai tambayoyi da yawa wanda za su ture cewa waɗannan da wuya su zamanto mala'iku guda biyu ko kuma a wasu malamai sai suka ce kawai an sauko da su ne don jarabawa inna mananu fitnatun falatakfur kenan Allah zai sabko da mala'iku ya ba su izini su yi sihiri ya zamanto halaka a wajensu amma don su jaraba mutane ɗiyan adam wane ne zai zo ya ƙi abin da zai amfane shi zo ya rika karanta sihiri to amma irin wannan magana ce wanda ta yi nisa da yawa ko kuma magana ce wadda za ta buɗe ƙoha ta ɓanna za mu karanta wata magana guda ta wani malami mai girma taqiyuddin al-hilali rahimahullah yake cewa la a'lamu ayatan fi kitabillahi ta'ala tahayyarat tahayyartu fi tafsiriha babu yace ban san wata aya a cikin alqur'ani wanda na shiga cikin rudu mana wajen wajen tafsirinta ko kuma wajen karanta tafsirinta yace sai wannan aya illa hazil aya yace li anna nasa min zamani sahaba ila yawmina ikhtalafu fi tafsiriha yace tun daga zamanin sahabbai har zuwa lokacin shi kenan shi taqiddin al-hilali yana magana cewa tun daga sahabbai har zuwa yanzu mana aya ce wanda akwai rikitarwa a ciki kuma malamai sun yi sabani sabani mai yawa banda kuma ruwayoyi wanda aka kawo isra'iliyat wanda aka dangana ma ita ita wannan aya yace wa ana asta'inu billahi wa akhtar al-qawl allazi arahu sahihan mutabiqan yace zan nemi izini ko kuma zan nemi agaji wajen ubangiji zan nayi tafsiri wanda nake ganin ingantacce ne kenan shi a wajen shi yake cewa aksarun fasiruna ala annama mausula to mafi yawan abin da ya kawo ma'ana rikitarwa wa ma unzila ala malakai wannan ma wasu malamai suka ce mausula ce wasu kuma suka ce nafiya ce to wani rikicin ma kuma ya hoto a wannan ita kal ita shi harafi na ma mala sai ce aksarun fasirina ala annama mausula kenan da yawa daga cikin malamai sun tahi sun ko kuma sun fahimci cewa wannan ma kamar mahaɗin zance ne ba wai kore zancen ba take a tana da cikin jerin zance kenan wa ma'unzi da alalmalakai ne babila harut wa marut kenan ba wai ba a sabkar ba an sabkar zancen da haka zai ta yi a jere ya ce fa ma'ana ha an na shayatina kanu yu'allimuna nasa sihira wa yu'allimunahum ma unzila alal malakai shaɗannai ne sai suke karantar da mutane sihiri kuma suke karantar da su abinda aka saukar ma waɗannan malakai ya ce allazai ne an zalahum allahu fi babila bi ardi iraq wanda allah ya saukar da su a babil kenan a garin iraq ko a kuce a ƙasar iraq suna sanar da mutane sihiri sai su ce nanu fitnatun falatakfur ya ce wa kana layu allimani ahadan hatta yan sihanihi kina ka ɗauka a kan cewa mala'iku ne allah ya yi su don jarabawa ba za su ma mutum magana a kan ya koyi sihiri sai sun ce mishi a'a mu wa fitina ce allah ya yi mu don mu fitine ka kakka karanci sihiri shi kuma sai karanta shi dan adam kenan kalu mala ya ce suka ce wala maniya an yabtalillahu ibadahu misli haza shi taƙidi ne na ganin babu wani abin da zai hana Allah subhanahu wata'ala cikin jaraba da yake ma bayu yana iya jaraba su ya sabko da wasu mala'iku su rika nuna wa mutane sihiri amma don jarabawa ya ce wa kala akharuna wasu malaman suke cewa minhum ibn jarir at-tabari sayyid mufassirin kana ibn jarir at-tabari wanda yana daga cikin jigajigai wajen fassara alqur'ani mai girma yana ganin a cikin zamanin shi shi anna ma nafiya wannan ma wa ma unzila ala malakaini yana ganin ta ko ma'ana an kore ne kamar kore zancen ne kenan sai a ce ba a sabkar ba babu ma wani abin da aka sabkar akan wasu mala'iku biyu a babila wanda ake ce musu harut wa marut wannan zancen babu shi kenan aljannai ne suka kirkire shi suke cewa su Allah ya aiko su ko kuma su suna da hatimin annabi Sulaimana da abin da aka san koma haruto maruta kina akan tafsirin na cewa ma nafiya ce babu wani labarin kamar Allah na bamu labari ne ga irin abin da aljannai suke hodi ma mutane don su batar da su to amma a hakikan gaskiya magana babu ita kina la kulli hal wannan ayar abin da take ma'ana karantar da mu yanayi ne na cewa sun mar gaskiya sun koma zuwa ga sihiri shi kuma sihiri kahurci ne kamar da malamai suka ci kuma duk wanda yake mai sihiri ne haddin shi shine darabatun bisayf idan da ana shari'ar musulunci aka kama wani dan sihiri ko wani malam boka ko wani malamin tsubbu irin wannan wanda suke kulumboto su gama wancan da wancan su raba wancan da wancan su ba wannan sa'a ya saci kudin wancan a ba wancan dama akan wani ko wani ya ci kudin wani a rihe bakin shi irin waɗannan abubuwa da ana shari'a ta musulunci to hukuncinsu shine kisa saboda babu wanda suke lalata al'umma kamar su kuma suka mai da abin sana'a to kaga sai a rika cewa tsubbu dib kenan da kalma ta larabci a dibbu sai a ce tsubbu kaman ana asalin kalmar likitanci ne idan za ka je likita yi ma magani to su ma kenan wai masu magani ne suna ta'amuli da aljannai to wannan ba karamin ma'ana ta'addanci bane akan ma'ana musulmai duk duk lokacin da inda ka samu al'umma wanda sihiri ya katutu a cikinsu to za ka samu irin yanayi na mujtama fasid ma'ana lalataccen al'umma saboda mi kowa maimakin ya yi aiki da kadara ta ubangiji subhanahu wataala to sai a yi wurgi da kadara za ka cewa an kasa imani da kadara kuma cutarwa duk wanda ya samu dama akan dan uwan shi sai cutar da shi in ya samu wani aljani ko ya samu wani yanayi wani lakani kamar da suke cewa inda ya cuci wani ya ci kudin shi ko ya zalunce shi ko ya kai shi ma ga kisa ko a raba mace da miji ko a raba makwabciya da makwabci ko kuma mace da kishiyarta irin wani abubuwa da suke kama da haka to za ka samu al'umma ta lalace to waɗannan mutanen kuma su ne suke kai mutane zuwa ga wannan to wannan ba ƙaramin aiki ba ne kenan Allah subhanahu wataala anan yana so ya karantar da mu cewa wa ma kafara Suleiman walakin ash-shayatin kafaru limaza yu'allimuna an-nasa as-sihr annabi Suleiman ho bai kafirce ba kenan manganun da shedanne suke gaya ma yahudawa suke karantar da su wannan ba gaskiya bane babu ma shi babu labarin shi kenan idan muka dauka akan eh, tafsiri na Ibn Jarir at-Tabari kenan saboda haka sihiri mana abu ne wanda yake a matsayin mutum na imanin shi to dole ne ya yi nesa da shi za mu karanta wasu nassosi daga cikin maganganu na manzo sallallahu alaihi wasallama nan gaba kaɗan wanda suke karantar da mu cewa in ma wajen shi kaje dan siri ko kuma wanda yake boka ne sallar ka ba za ta karɓo ba kwana arba'in ko kuma idan ka imani da shi kamar ka kafurce ma alkur'ani ka kafurce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ka huta daga cikin musulunci kenan babu kai babu addini yana ya zamanto kai ma kana hanyar cewa walakin na shayaɗi na kafar ƙala imam abu jafar ibn jarir tabari ibn jarir tabari yake cewa walaƙad an zanna ilaika ayatin bayyanatin kamar da makaranta can baya bayan nan sai zo magana akan ita wannan ayar mana wata ba'u mata tula shayatinu ala mulki suleiman wanda a cikinta za mu ga magana akan sihiri annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yahudawa suka mushi sihiri kamar shi mala ana ya kama magana kenan an ce musu zo su imani da attaura abin da ke cikinta na bishara da annabi sallallahu alaihi wasallama suka kiya su zo su imani da alkur'ani suka kiya su zo su imani da manzo sallallahu alaihi wasallama suka ki wannan sai suka koma bin sihiri to wannan hanyar da suka bi na bin sihiri har suka so su cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam suke cewa mutane akwai ruwaya ta abi hatim daga abdullahi da abbas qala yake cewa kana asif katibu suleiman akwai wanda ake ce mishi asif kamar mai rubutu ne na annabi suleiman lokacin mulkin shi wa kana ya'lamu ismul azam ya san wani abu da ake ce ma ismul azam kamar da kuke yanzu malaman tsubu sai ce wani na da izmul azam ko kuma zai ma mutane magani kaza da kaza wa kana yaktubu kulla shay bi amri suleiman shi kama kenan mai rubutu ne na na annabi suleiman alayhi salam abu kaza sai ya rubuta komai ana yi sai ya rika rubuta wa yudfinuhu tahta sariri shi kuma annabi suleiman alayhi salam ko shi wannan asif a ƙasa kujerar shi sai ya rika ɓoye wannan takarru falamma mata suleiman a kharajahu shayatin lokacin da annabi suleiman ya rasu shikenan shaidannu su sun samu abin da suke so sai suka fitar da wannan waɗannan abubuwa da ake rubutawa na annabi suleiman alayhi salam fa katabu baina kulli sataraini sihiran wa kufran duk kowane satar guda misali aka samu safa guda mai satar 20 to sai sun maida ta satar waje misali a ce 100 ko 200 din rubutu guda a ƙasar sai sun sa kawurci sun sa sihiri haka suka yi ta rubutawa mana su shaɗanne sai suka canza wa'an wannan abun na da ake rubuta ma annabi suleiman a.s. wa sai suka ce haza lazi kana suleiman ya malubi ai ga abin da hatimin da suleiman yake aiki da shi suke gaya wa mutane su kuma yahudawa karam sai suka riko suko riko da wannan fa akfaruhu juhalun nas wa sabbuhu da yawa daga cikin mutane sai suke cewa a kenan shi ma suleiman kenan ba akan gaskiya ba yake a kenan shi ma yana aiki na kahurci wasu ma wa iyaz billah suke zagin saboda irin abubuwa munana da ake danganawa zuwa gare shi kuma ba aikin kowa ba da aikin shaɗannai ne da wanda suke tare da su bokaye da masu sihiri wa waƙafa ulama'uhum ablada ba sai ga ja su ko malamai daga cikin sai suka tsaya suka ja bakin su falai zal juhaluhum yasubuna su kuma jahilai daga cikin su yahudawa har ma suke zagin annabi suleiman alayhi salam kenan su suna ganin ya za a yi a ce annabin Allah ne kuma ga irin ayyuka da yake yi saboda abin nashi su shaidannai sun sa kahurci kuma sun sa sihiri a ciki to saboda haka har sai da Allah ya sabkar wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru kenan Allah ya wanke annabi Sulaiman alayhi salam cewa wannan aiki da ake ganin na sihiri da irin abubuwa da ake na banna na kahurci to ba aiki bane na annabi Sulaiman alayhi salam shedannai su ne suka kirkiri waɗannan abubuwa suke aiki na kahurci kirona kamar ya zama to sababi ne na sabkar da ita wannan ayar to amma wada Allah subhanahu wataala wa unzil ala malakaini bi babila harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nanu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi ahmadu shakir yake cewa ikhtalafa an-nas fi hadha al-maqam kamar yadda muka bayani sabani akan wannan aya yana da yawa yace fasawa ba'dum ila annama nafiya kenan kamar yadda muka bayani can magana ta taqiyuddin al-hilali malishi anan yace kenan wasu daga cikin malamai ahmadu shakir wannan ma matsayin nafiya ce kenan ba a sabkar ba wa ma unzila alal malakaini kenan ba a sabbar da komi ba akan wannan mala'iku biyu da ake hudi shashi hudi ne to haka ibnu jarir at-tabari shi ma ya ruwaya daga Abdullah da Abbas yake cewa lam yunazzalillahu sihra Allah bai sabkar da wani abu wanda ake ce mu sihiri ba kenan wa ma unzila alal malakaini babir harut wa maruta kenan ba a sabkar ba haka za a fassara shi ba a sabko wani abu ba a babila ko kuma akan wasu masu girma guda biyu wanda ake ce musu harut wa marut a garin babila ba a sabkar da wannan ba wani rabi bin anas kala ma an zarallahu alaihi masihir rabi bin anas yake cewa allah bai sabkar ba da wani abu da ake ce masu sihiri haka ibn jarir tabari sai yake cewa fatawilul aya ala haza kenan tafsirin aya haka yake wattaba'u ma tattalin shayatin ala mulki sulaiman min as-sihr yana su waɗanda suke yahudawa Allah ya umarce su iman da annabi sai suka kasa iman da shi sai suka kama imani da irin abubuwa na sihiri da shaɗanne suke hudi to Allah ya ba mu labari cewa ma kafara Suleiman shi annabi Suleiman alayhi salam bai kahurce ba wala anzalallahu sihra alal malakain kuma Allah bai sabko ba da wani abu da ake cewa sihiri akan malaiku guda biyu walakin da shayatin kafaru yu'alluna nas sihr kina a garin babila ba a sabkar da wani abu ba da ake ce mishi haka to saboda haka kenan wannan sai zamanto kamar korewa ne ga duk wani abin da ake ma shafa ma annabi Suleiman alayhi salam a kasancewar yayi sihiri wai da shine ya mallaki waɗannan aljannu da iska da duk wasu abubuwa da Allah ya bashi na mulki suna ganin da waɗannan hatiman ne to waɗannan wannan magana ba gaskiya bane inda ma kenan magana ne ƙarya ce ta shaidannai suka ma banu Isra'ila kuma suka yarda malai ce wa ƙadista dalla ba'aduhun bi hazi al'aya ala takfir man ta'allama sihir wannan aya kuma dalili ce akan cewa duk wanda ilimin sihiri to wannan mutumin kahuri ne ma'ana ya kafurta kenan babu wani yanda za a yi ka karance shi kenan dole sai ka kahurce mu Allah saboda akwai ta'amuli da aljannai shi kuma aljanni ba zai ma hidima ba haka kawai kenan dole sai ka kafurta ko ka bar sallah ko ka bar azumi ko ka yi mishi wani yanka wanda dai ta wata hanya daban malai ce wa yustashhadu lahu bil hadith allazi rawahu hafiz abubakar al-bazzar akwai hadisi kuma wanda yake karhawa akan cewa duk wanda ya karanci ilimi na sihiri to wannan mutumin kahuri ne daga abdullahi da abbas eh daga abdullahi yake cewa man atakahinan أو ساهرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم دون دي زوجان أنبوكا ko kuma wani mai sihiri ya tambaye shi wani abu na matsalolin shi ya ba shi labari shi ko ya yarda fasaddaqahu to wannan mutumin ya kahurce mu abinda aka san kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani kenan kaga kahurci ne tsantsa kenan babu wani abu wanda za a ce wani hatimi na wani hatimin Suleiman ko hatimin Yusuf ko hatimin wane ne irin abubuwa da ake na rudi ko a ce wannan lakani ne to mafi yawa abubuwa ne na sihiri aikata su zai kai mutum zuwa kahurci yarda da su zai kai mutum zuwa kahurci amma hada Allah subhanahu wataala da yake cewa fa yata'allamuna minhum ma yafarquna bihi bainal mar'i wa zawji su daga cikin abin da suke karantarwa na sihiri sai su karantar da mutane abin da za a raba mace da miji suna zaman lahiya suna zaman da zuriya da komi sai a zo a yi wani kulumboto a raba su ويتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه kenan su waɗannan harut wa marut sai su karanta a wajensu su waɗannan mutane abinda za su raba tsakanin mace da miji kenan duk wani aiki wanda yake na sabo duk wani aiki wanda bai dace ba shi suke yi akwai ruwaya ta imam muslim daga jabir da abdullahi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa daga manzo sallallahu alaihi wasallam inna shayatina la yad'u arshahu aw inna shaytana la yad'u arshahu ala alma'i shedan sai aje kujerar shi ta mulki a bisa ruwa yana da wata fada summa yab'asu sarayahu fi nas sai nan sai aika tawaga kowane wurare wurare wanda za su je su batar da mutane a ce ku ku je ku sa su shagiya kai ka je ka sa su yi kisa kai ka je ka sa shi yi sata kai ka je ka sa abubuwa dai na sabo shi dan zai aika jama'a tawaga tawaga ko ina fa aqrabahum indahu manzilatan wanda ko yayi kowa matsayi a wajen shedan dan idan mu da ta tai sai kowa ya dawo ya ce to ni na sa wani ya aikata kaza ni na sa wani ya aikata kaza shi kuma shedan yana ji to wanda yayi kusa wanda yayi daraja a wajen shedan a cikin waɗannan da yake aikawa sai ce ya jiwu a haduhun fa ya ƙulu ma ziltu filana hatta taraktuhu wa huwa ya ƙulu kaza wa kaza ai ni da na samu wani mana shaidankin zai gaya ma mai gidan shaidan iblis da na samu wani sai da na sa shi gaba ina taraya mishi ina taraya mishi sai da ya aikata kaza ko sai da ya ce kaza fa ya ƙulu iblis la wallahi ma sanata shi'an iblis ya ce bai kai ba komi ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهلي sai ɗaya zo ce ni da na samu wani ina ta ziga shi da shi da matan shi in zugo ta in ziga shi ban rabu da shi ba har sai da ya rabu da ita qala fa yuqarribuhu wa yajnihi wa yaltazimuhu shedan sai kama shi jijjiga shi ya ja shi ya sa shi a jiki ya ce madalla wannan kai kai aiki wa yaqulu sai ce ni'ma anta yace madalla da kai kenan kaga daga cikin abin da suke shaidannin suke karantar da su sihirin araba mace da miji to yana daga cikin manya-manyan aikin da shaidan yake jin daɗi mana kenan saboda gadon bayan al'umma shine aure lokacin da za a aure mace da miji suna zaune zama na lahiya kenan za su aihi 'ya'ya lahiyayyu 'ya'ya wanda suke masu hankali 'ya'yan da za a tarbiyyatar da su a gaba su zamanto su ne al'umma ta gaba kenan iya zamanto wane da wance sun rabu ga yaya tsakaninsu sun zama yan shaye-shaye sun zama yan kaza sun zama barayi da sauransu yana al'umma ta lalace kenan hanya ce mafi sauki shaɗan yake bi don ya lalata al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kenan shi yake jin daɗi to haka su ma yahudawa shaɗannan sai su karantar da su sihirin lalata tsakanin mace da miji to kenan sai karantar da mu ma'ana yana da muhimmancin gaske ba abu ba ne wanda ke mai sauƙi a cewa an rabu zaman arme zama ne wanda ke na amana zama ne na ibada wanda kuma al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallama za ta anwana da shi ba wai kai karan kanka ba ibada ce wanda take ta dindindin idan za ku ayi yaya kuma ku tarbiyyantar da su su zamanto su ne ma'ana magadai wanda yake na ayyukan da za a yi na gobe to saboda haka su waɗannan kuma idan za su karantar da su sai su ce musu wa mahun bi darri na bihi min ahadin illa bi iznillah Allah ce to ko sun karantar da su ko sun nuna musu ga hanyar sihiri ga yanda za a yi sihiri to ba su isa ba su cutar da mutum sai da izinin ubangiji subhanahu wataala kenan duk wani mai sihiri ƙarya yake ya cutar da ɗan adam ko ya amshi ma wani wani abin da Allah ya bashi ko kuma ya ba wani wani abin da Allah bai bashi ba sai in izinin sai Allah ya yi izini da cewa wai ga yanda zai samu ko kuma zai rasa to wannan zai faru amma dan sihiri karan kanshi bai tasiri kenan zai karantar da mu sihiri gaskiya ne akwai sihiri kuma aikata shi aiki ne wanda yake da kahurci amma menene shi sihirin karan kanshi bai mutum ba zai imani da shi ba cewa yake da tasiri shi da kanshi bari dai sai da izinin ubangiji kenan sihiri yana iya kama ka dalilin Allah subhanahu wata'ala yana so ya maka jarabawa ko kuma ana iya sihiri ya kasa aiki a kanka saboda mi Allah subhanahu wata'ala bai nuhaci ba cewa wannan sihiri zai same ka wa ya ta'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'u kuma idan suka zo yansu maimakin su amfani sai ilimin da zai amfani sai su ilimi mara amfani mine da ilimi mara amfani shine mutumin da zai je ya koyi sihiri ya je ya koyi tsubbu ya ce shi kundin shi ya amso lakani a wuri kaza ya amso lakani irin da malaman tsubbu suke tarawa a yanzu su tara mutane a rika cewa ne malam wane ai kamar yanka malam wane ai magana ɗaya yake to waɗannan duka abubuwa ne na sihiri za su kai mutum zuwa kahurci kuma su kai mutum zuwa ga rasa imani zai samu duniya kamar da muka gani a nan cewa walaqad alimu lamun ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq mutumin zai yaƙiƙa ne zai lamunci a zuciyar shi cewa ba shi da wani rabo a gobe kiyama kai da ka ba ɓarawo sa'a ko kuma ka ba kishiya ta hauka kishiya ko ka je ka raba mace ko ka raba uba da ɗa irin abubuwa da marasa kyau abubuwan da za su zamanto ma'ana zunubinsu zai bi mutum har ya zuwa kiyama saboda mai akwai haƙƙi na ɗan adam a ciki idan zunubi ne tsakaninka da ubangiji kana iya tuba ko kuma allah subhanahu wataala cikin rahamar shi yakan iya gahurta maka to amma abin da ka yi ma wani tsakanin ɗa da uba ko kuma mata da miji irin abin da zunubin da yake da girman gaske kuma kai na dalilin shi to kaga kenan wannan mutum a gobe kiyama ba shi da wani rabo kenan duk wani wanda yake mai aiki na sihiri ne ko kuma wanda yake mai aiki na bokanci ko kuma wani aiki ne wanda ke da alaka da aljani aiki ne wanda ke na kahurci mutum zai yi aikata shi zai iya samun duniya to amma ya san cewa a gobe kiyama ba shi wani rabu shine ma'ana ma lahu fil akhirati min khalaq bai da komi kenan duk abin da yake nashi a nan duniya ya samu Allah ce wala bi isa ma sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamu abinda suka za'a ma kansu yayi muni da za a ce sun sani duk wani wanda zai aiki na sihiri ko kuma duk wani wanda zai aiki na boka ko kuma kai ka da zaka tashi ka je wajen shi inda ka san abinda zaka yi aiki ne na kahurci to lalle ne ba zaka zaba ma kanka ba kahurci akan imani kenan kaga sai dai san rai to su kuma yahudawa kada a manta muna magana ne akan yahudawa Allah subhanahu wataala yana gaya mana ne halayensu to duk da cewa sihiri kahurci ne yin aikata shi aiki ne wanda zai hudda ka zuwa ga musulunci su sai suka zabi da su yi imani da alkur'ani ko su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka bar shi kawai wattaba umma ta da shayatin ala mulki suleiman sai suka koma wancan tatsuniyoyi wanda ake karantawa akan cewa wai annabi suleiman haka yayi alhali ko ba haka yayi ba malai ce wa qala allazina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa ma yulqaha illa as-sabirun mana wata aya ce akan take magana akan karuna wai kenan mala ana yana so ya nuna mana cewa da za a ce ku da aka ce ga abin da za ku imani da shi ko ga ki ko ka kama wanda yake ba shi ba to ya kamata a samu masu ilimin daga cikin su lokacin da suka ce shaidannai suka zo suka ce ma yahudawa ai ga abin da annabi suleiman yake yi to kawai jahilan sai suka ce a kenan shi ma kahuri ne wa ya zubal a shi ma suka shiga zaginsu to su kuma malaman nan sai suka yi shiru suka ja da bakinsu to maimakin su iri ne da mutanen karuna da aka ba Allah ba shi kuɗi mutane kowa idan ya zo diba sai daga cewa ka ina ni ma Allah ya bani irin wannan to sai Allah ba mu labari cewa masu ilimi daga cikinsu suka ce wailakum sawabullahi khairun suka ce wannan dukiya ta da karuna kuke gani ai ladan da Allah zai ba ku idan kuka bi Allah yahi wannan dukiya alheri kenan su ma yahudawa da haka ya kamata malaman su ce da suka ga jahilan sun koma suna zagin eh, annabi suleiman akan cewa wai ga ayyukan shi na sihiri suna gaya mashi maganganu marasa kyau da sai su ce musu a'a ku zo ku bi Allah a imani da alkur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda a taura ta ce wannan shine yahi da za ku samu lada to amma ba su aikata haka ba saboda sarrai saboda kuma kiyayya wanda ke tsakaninsu daga cikin malamai akwai wanda suka ta yi kata'an akan cewa duk wani wanda yake mana aikata aiki na sihiri kahuri ne mutulakan yanan babu zancen ma a mai wata kara malaji kama huwa ruwayata imamu ahmad bin hanbal wa qawlu ta'ifatu min as-salaf yawa daga cikin marigaya wanda suke nagari haka suka ci to wasu daga cikin malamai suka ce a ba zai kai shi zuwa ga kahurci ba sai dai amma kuma haddin shi mana irin kenan shari'a ububa da za a mushi shine darbat darbatun bisayf kenan wannan ruwaya ta Imam Shafi da Imam Ahmad a wata ruwaya ta shi ba zai kahurta ba amma kuma hukuncin shi kisa ne kenan wannan kisa dalilin wannan sihiri da ya aikata akwai ruwaya ta Umar dan Khattab yayi rubutu cewa a naktulu kullu sahir wa sahira duk wani wanda yake mai sihiri da duk wani mace wadda take mai aikata aikin sihiri ta wani hukuncin su kisa ne umar dan khattab ya ce a kashe su qala mali yace fa qulna eh, sai suka ce eh, bujala ibn abada sai yake cewa qala fa qulna salasa sawahir suka ce akwai wasu masu sihiri guda uku a wancan lokaci kenan dukan su umar dan khattab ya umarni da cewa a kashe su wannan ruwaya ta imam bukhari kenan ingantacciya ce yace wa haka da saha an hafsa ummul mu'minina saharataha jaratan laha hafsa uwan mu'minai ita ma an samu wata baiwa wadda take tare da ita ta mata sihiri fa umirat biha fa qutilat aka umurji cewa ai hukuncin ta shine kisa sai aka mata haddi na kisa قال إمام أحمد بن حنبل صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساهر روايوي إن قاتتو سنتبتا daga guda uku daga sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa haddi na wanda yake mai aikata aikin sihiri to shine kisa ruwaya ta Tirmidhi daga Jundub al-Azdi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haddu sahiri darabatun bis-sayf annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kenan haddi da ake tsaida ma wanda yake mai sihiri ne to shi ne darba mai saif kenan za a bugi wuyan shi sun makala na rufu marfu'an illa min hazal waje hawa ismail bin muslim muda'afun fil hadisi mala ce amma ita wannan ruwaya ba musanta ba war take marfu mana marfu shine magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai daga ismail dan muslim yuda'af fi hadisi shi kuma ana ma'ana raunana shi a cikin hadisi ya ce wasahihu anil hasan bin jundub marfu'an wallahu a'lam kenan ma'ana dai hadisi ya inganta daga hasan dan jundub kenan zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kenan saboda haka kamar da muka ce ita wannan aya mai girma aya ce wanda malamai su yi magana da yawa a kanta kuma aya ce wadda take da ma'anoni wanda suke masu yawa ala kullu kenan ba za mu yi wani dogon magana ba a kanta aya ce wanda Allah subhanahu wataala abinda yake so mu labari akai shine abinda yahudawa suka ce shedannai sun karantar da su annabi Suleiman alayhi salam irin abubuwa da dai siri Allah ya ce ba haka bane aya take karantar da mu wannan kuma irin abubuwa da suke na kahurci da siri Allah subhanahu wataala ga cewa shi annabi Suleiman ba haka bane bai kahurta ba sai dai shedannai su ne suka kahurta haka kuma magana mafi inganci a kan harut wa marut kenan ala adna ma da ƙulu huwa kenan mutane ne lahiyayyu kuma misali mu ce mutane ingantattun mutane don mutanen da idan aka samu mutum sale kamar bawan Allah wanda bai da aiki sai ibada bin Allah kawai ko a masallaci ko a ina ne sai a ce awa ne kamar mala'ika kyau saboda mala'iku ba su sabo su aikinsu bin Allah to kenan su ne malamai duk da an je an zo an je to amma abin da ya kamata abin da za mu fassara ko kuma abin da za mu ta yi akan shi ne cewa wa ma unzila ala al-malakaini bi babila harut wa marut kenan harut wa marut wasu bayan Allah ne na gari ko kuma tafsiri ta biyu shi wasu sarakai ne guda biyu malakai kuma akwai ruwaya da aka da aka karanta haka nan kenan sarakai ne guda biyu haruta da marut abinda aka saukar musu kenan a garin babila a iraq to saboda haka kenan kuma wannan ita ma nafiya ce kenan allah bai sabko ba akan waɗannan bayan allah guda biyu haruta marut bai sabkar musu da siri ba haka kuma idan muka ɗauki kenan sarakai guda biyu su ma haka Allah bai saukar musu da sihiri ba to sai Allah subhanahu wataala ƙarshe sai ki ba mu labari cewa abin da zamu imani da shi wanda yake tabbatar mana tauhidi shine cewa wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah dole ne musulmi ya san cewa babu wanda ya sai cutar da kai ko kuma babu wanda ya sai an horar da kai sai Allah subhanahu wataala Allah ba mu labari a cikin hadisul qudusi cewa idan Allah ya rubuta ma bawa wani abu samu ko rashi da za a ce mutanen duniya su haɗu tun daga adam alaihissalam harkon halitta har ya zuwa ƙarshen wanda allah zai halitta akan cewa su amfane ka da wani abu allah ke cewa layan fa'uka illa bi shayin kadi ka taba allahu alaik ba sa yi amfanar da kai komi sai abin da allah ya rubuta haka kuma inda za su cutar da kai babu wanda ya sai cutar da kai da za a ce mutanen duniya su haɗu gaba ɗaya sai abin da allah ya rubuta to wani yana daga cikin imani da kadara kuma yana daga cikin abin da yake sama musulmi kwanciyar hankali da nutsuwa na zuciya da rashin tunani akan cewa ko wani zai iya ma wani abu ko wani zai isa sa ka rasa ko wani zai iya sa ka samu to wani duka yana daga cikin abin da yake kore tauhidi daga cikin ƙungiyoyi na musulunci akwai ƙungiyoyin da suka kore sihiri wanda kuma wannan ba gaskiya ba ne mana magana ta kuskure su ne mutazila abu abdullahi arrazi a cikin tafsirin shi ya yo hikaya cewa mu'tazila su suka ce babu sihiri hamma suke ƙudurta cewa duk mutumin da ya ce akwai sihiri ma sai su kawunta shi kuma suna iddi'ai ko kuma suna da'awar cewa su ma suna daga cikin ƙungiyoyi na musulunci to amma ba sa daga cikin ƙungiyoyi na musulunci wanda suke bin sunna ba sa daga cikin ahlus sunna wal jama'a saboda haka kenan anan abin da zamu fahimta shine aqida ta sunna wal jamaa kamar da mala anan ya fassara ko kuma ya kawo cewa amma ahlus sunna faqad jawazu an yuqaddara sahir an yatira fil hawa yana daga cikin abin da kuma imani da shi wanda kuma dalilai sun karantar ahlus sunna wal jamaa suna ya kaddara cewa mutum yana iya taya a sama kana ya ganin mutum ya taya a sama ko ya taya a bisa ruwa in yi zamanto boka ne ko kuma ɗan tsibbu ne ɗan siri ne wanda ke da alaƙa da aljani aljanni suna ya ɗaga shi sai ta hiya da shi a matsayin siri wannan dole ne mutum imani da wannan aƙida ta ala suna jama'a mala ce wa ya ƙalibul insanu himaran wal himaru insanan ko kuma ga mutum irin ruwa ido da ake yi kana kallon mutum sai ga ya zama wata dabba ko ya zama wani jaki ko ya zama doki ko kuma wani ya zo ya wani sukari ko wani abu abubuwa dai irin na ruwa ido na sihiri to waɗannan duka yana yiwa a ƙida ta sunan jama'a wanda ta samu a ƙida ta mu'tazila malaci illa annahum qalu inna allaha yakhluqu al-ashya'a indama yaqulu sahir tilka ar-ruqa wal kalimat muayyana sai dai amma shi karan kanshi dan bokan ba shi bane yake yi yana lokacin da yake magana sai Allah ya kaddari wannan abun in ma don jarabawa a gare shi na talalawa ko don jarabawa ga waɗannan mutanen da za su imani da shi a kasancewa talala da Allah ke yi mai kama da sake wa umri lahum inna kaydi matin kenan saboda haka kenan za mu imani da sihiri gaskiya ne amma kuma mun yi imani da cewa yin sihiri kahurci ne kuma aiki ne wanda yake na kahure kuma duk wanda ya aikata wannan aiki aiki ne wanda zai kai shi zuwa ga kahurci to sai jama'a ta uku waɗanda su ne falasifa da kuma almunajimin mutanen a kowane suke lissahi da tauraro su ma daga nau'i ne daga cikin bokaye ko yan diba akwai kuma sabi'awa waɗanda maguzawa za a ce marasa addini wanda suna aiki da tunaninsu akan cewa abu kaza kaza yi shi abu kaza zamani ne ko kuma yanayi ne to su mi suke ganin suna ganin sihiri wani abu ne wanda yana afkuwa amma kuma ba wai babu alaka ko kuma babu mulkin Allah a ciki wajen afkuwa abin ko kuma rashin afkuwan shi to kaga wannan shine sa abin da ya saba ma shari'a sihiri zai afku amma da izinin ubangiji ne shine ma'ana wa mahum bidari na bihi min ahadin illa bi iznillah kenan magana na masu ilimi na falsafa da masu wani marasa addini maguzawa ko masu ake da tarmamu masu cewa tarmamuwa kaza ce abu kaza ne yake afkuwa to waɗannan duka abu ne wanda ya sa amma shari'a a shari'a shine Allah subhanahu wataala shine yake kaddara yake kaddarawa dalilin kenan ko da dan sihirin ya kaga wani abu ya afku to Allah subhanahu wataala shine ya kaddare wannan abun malaje sun maƙalar razi inna al'ilma bai sihiri laisa bi ƙabe akwai magana wanda ya kamata mu nura da ita kuma musanta da kyau imamun razi malaje ahmadu shakir yake cewa magana wanda ya kamata duk musulmi ya santa shine lokacin da yake magana a sihiri sai ya ce ilimin sihiri wai ba laihi ba ne ka karance shi ya ce wa mala mahzur ko babu wani abin kyama ma ai kawai kana iya karantar shi yace ittafaqa almuhaqqiqun ala zalika li'anna alilma li zatihi sharif yace saboda ilimi abun nema ne kenan shi amma maganar shi Imam Razi yana ganin kana iya zuwa kai sirri kuma irin sirri ne eh ka karance shi saboda shi wai yana ganin ilimi abu ne mai daraja kenan kenan ilimin sihiri shi ma zaka iya yi saboda yake cewa qul hal yasaw allazina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun hayyaka dalilin wannan ayar Ahmad Shakir yake cewa haza lafzun bi harfihi fi hadhihi mas'ala wannan mas'ala da Imam Razi ya kawo cewa kana iya karanta sihiri har ya ka dalilin aya hal yasa allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun mala yace wa hadha al-kalam fihi nazar min wujuh wannan magana tana buƙatar nazari mala magana ce wadda take ba ta daidai ba na farko dai al-ilmu bis sihri laysa bi qabih da yake cewa wai sihiri kai ilimin shi ba abu bane mara kyau ta wannan abu ne wanda yake abin kallo ne saboda Allah subhanahu wataala anan ya nuna mana cewa waɗannan shaidanai da suka kahurce me dalilin kahurce su wasu yu'allimuna nasa sihir kenan dan suna karantar da mutane sihiri sai suka kahurta kenan kaga magana shi ta cewa kana iya karanta sihiri akwai abin dibawa ne malai ce kuma fi hazil ayatul karima tabshi' li ta'allumus sihir wannan aya tana karantar da mu munin mutum ya karanci ilimi na sihiri wa fi sahih yace man ata arrafan aw kahina fasaddaqahu bima eh fasaddaqahu bima eh akhbara faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaga dalili na hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo ma boka ya hudi shi magana ya yarda kamar ya kawurce wa manzo sallallahu alaihi wasallam to ganin cewa lokaci yayi insha Allah sati mai zawa mana zamu iya dan dasawa kenan akan wannan magana ta Imam Razi abinda malaki sai nuna mana kenan magana ce ta kuskure bai dace ba mutiya karanci ilimi wanda yake na sihiri ne wannan kuma shine bambanci wa alaikum salam tsakanin karatu wanda yake na ahli sunnar jama'a da kuma karatu na abubuwa na haka ya kira shi da malami na hausa ko a hausance amma ba malami ba na Allah zai zama to malami ta na bangaren tsubu ko ko bangaren zalunci ta wani ko magana ce mai faɗi yana tana buƙatar sai an rabe in aikin nashi kawurci ne akwai shirka a ciki ba za a bi shi kuma bai kai wannan ba yana za a iya bin shi sallah sai an rabe kowane kala ne daga ciki insha Allah abinda muke daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abinda yake na kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah